والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wataala cikin ikon sa ya kawo rayuwarmu wannan lokaci wannan rana ta litinin ina ga 29 ne ko 29 ga watan Zulhijja shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala Allah ta zama ita ce rana ta karshe a wannan shekara wala Allah ya zama kuma za a kai gobe kafin shekarar ta ƙare ana roƙon Allah subhanahu wataala ya sadar da mu da dukkan alkhairai waɗanda suka gabata a wancan shekara ya karɓa mana ayyukanmu kyawawa ya yafe mana kurakuranmu Allah Ubangiji ya sanya shekarar da za ta zo gaba, ta zo mana da alkhairai. Za mu ci gaba darasin da muke yi, insha Allah. Rana irin ce a wannan littafi na adda'uwar dawa na Ibn al-Qaimul Jauziya a wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib da yake gandun wambaye cikin garin Azar jihar Bauchi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka. wato ne dai guda malam ke ta bayani a kansa yayi nanata domin a kai mutum matsayin gamsuwa lallai fahimci cewa aikata laifi yana yin cin kaca a ayyukan bawa yana lalata masa tunani yana lalata masa zuciya yana lalata masa suluki yana warbar da shi a matsayinsa a wajen al'umma wajen ubangiji yana lalata masa lahira da dai illoli da yawa da yake a nan duniya da kuma lahira domin ya gamsar da mai karatu ko mai shauraro ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen nesantan duk wani abu wanda aka ce laifi ne a lokacin da tsautsayi ya sa ya fada saboda zalla irin ta shaidan to ya gaugawan faɗaka wajen tuba ya dawo zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wata'ala don ya samu ya kubuta a nan duniya ya kubuta a lahira shi ne manufar Allah ya samu dace wani ya sake kulla wani fasali ya ce faslun alma'asi ta'ami basiratul qalb wato saƙo yana makantar da basira ta zuciya basirar zuciya yadda zuciya take tsinkayen abu ta kalli hanya to sako yana makantar da ita yace wa min uqubatiha yana daga cikin uquba na laifi annaha ta'ami basiratal qalb tana makantar da basirar zuciya ganin da zuciya yake yi sako yakan makantar da shi zuciya ta zamanto makauniya kamar yadda Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur da ya faɗa dangane da kafiran da suka ki ganin gaskiya bayan sun ganta sai Allah ya ce ai lamarin ba idanu ne yake makancewa ba amma zukatan da ke cikin kiraza su ne suke makancewa in har zuciya ta makance to sai kaga mutum baya iya nusanta zuwa ga abin da zai fa'idantar da shi duniyarsa da lahirarsa ya kibin Allah kenan to don haka shi sako yakan sabbaba mutum irin wannan makanta ta zuciya wa damsi nurihi ta shafe kuma hasken zuciyar baki daya wa tasuddu turuq ilmi ta kange ma zuciya hanyoyin da duka za ta bi na samun ilimi domin ilimi ana samun sa ne wajen bin Allah subhanahu wataala Allah ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah abin da ake nufi ba tarin sani shine ilimi ba ilimi mutum ya zamanto ya sami idraki na abin da ake so ya riska na ma'arifatullahi subhanahu wata'ala da kuma iya bakin ƙoƙari ya yi imtisali da abin da ya karanta to wannan shine hakikanin ilimi ai shine ma'ana da Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ai abin sani kawai daga cikin bayan Allah waɗanda ke tsoronsa su ne masana ba ana nufi masu tarin ilimi kawai ba domin wanda ya san Allah hakikatan ya yi karatu karatun ya sanya shi ya san Allah hakikatan to ba zai saba wa Allah bisa ganganci ba don ya san azabar Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake afi kowa ilimi ya fi kowa sanin Allah shi ya fi kowa ne santan abin da Allah baya so shi ya fi kowa zaƙewa da yin gaba akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni saboda iliminsa ya fi na kowa to ashe ilimi da zai sanya mutum ya ƙara kusatan Allah ya nisanci abin da Allah ta'ala baya so to wannan shine hakikanin ilimi kuma shine mutum ya samu ilimin amma lokacin da mutum ya karanta ya san azabar Allah ya san dadin da Allah ya faɗa ya karanta kaza ya karanta kaza nassosi duk gashi nan zai ja zai fasa zai yi bayani zai yi kaza zai kaza amma kuma zai saba ma Allah to kaga kenan bai yi idraki na haƙiƙanin masaniya game da Allah nan ba inda yana da haƙiƙani na masaniya ga Allah to da bai saba masa ba ai rashin sanin Allah shi ke sa a saba masa amma wanda ya san Allah subhanahu wataala to zai kiyaye shi aishe saka dangane da kafirai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma qadarullah haqqa qadari in qalu ma anzalallahu ala basharin min shay wannan aya ta an saukar da ita ne dangane da dangane da yahudawa ai ba su girmama Allah yadda ya dace a girmama shi ba ba su san shi ba ba su girmama shi yadda ya kamata a girma a yayin da suka ce ai Allah bai saukarwa kowa da wani abu ba suka karyata saukarwa almuhim dai musu fahimci cewa sanin Allah subhanahu wata'ala zuciya ta san Allah to shine kuma za ta kankame abin da Allah yake so za ta kuma ta nisanci abin da Allah baya so Allah ka datar da mu to don haka sako yana makantar da basirar zuciya ya shafe haskenta wa tasuddu turakal ilmi kuma ya kange zuciya daga dukkan hanyoyi na samun ilimi وتحجب موارد الهداية ya kuma rufe magangara na shirya da za ta kwarara mawarid abin da yake kwarara dukkan makwarara na shirya da zai shiga cikin zuciya to sako kan gishi yake sai hana mutum isa zuwa ga Allah wa qad qala malikul lishafi'i rahimahumullah imamu malik ibn anas imamu darul hijra ya gaya mu imamu shafi'i Allah ya musu rahama baki dai lamma ijtama'a bihi lokacin da imamu malik ya hadu da imamu shafi'i imamu shafi'i yana matashi ya je shi wajen imamu malik shi kuma lokacin ya manyanta ya tafi madina ya je ya yi karatu lokacin da imamu malik ibn anas ya ga imamu shafi'i yaro karami ɗan shekara goma sha ko ashirin ko abin da ya kama da haka ya zo a cikin wata ɗaya haddace muwadda da bayanan da du aka yi da bayanan da malam duka ya yi imamu malik da sauransu kuma ya haddace littafin a wata ɗaya to da ya ga irin baiwar da Allah ya ma wannan matashi wara'atil kalmakhayila ya ga waɗancan alamomi na baiwa da Allah ya ma imamu shafi'i to sai imamu malik ya kada baki ya ce masa inni ara Allah ta'ala qad alqa alayka nura lalle ni naga alama Allah ya jefa haske gare ka lalle Allah ya jefa maka wani haske ma'ana akwai ta baiwa da Allah ya maka don haka ya ce falla tudfi'uhu bi zulmati al-ma'siya falla tudfi'uhu bi zulmatil ma'asiya kada ka bishe wannan hasken da Allah ya jefa maka da duhu na sabo mana ce ka shaidinka kenan karka yadda kai bi tafarki wanda yake na sabawa Allah ka kiyaye to sai wannan hasken da na fahimci Allah ya jefa maka zai wanzu kaga na Imam Malik yana masa ishara cewa ashe sako yana hana mutum fahimta sai kange shi daga samun fahimta ya sa ya kasa samun idraki mutum zai dage ta fama ya ta fama yana son haddan Qur'ani sai gagara wataƙila akwai wasu saƙo da yake aikatawa inda ya duba ya waiwaya a cikin ayyukansa sai ga akwai abin da ya hana shi to haka lamarin yake wala yazalu hadha an-nuru yad'afu wa yadhha mahil wannan hasken kuma in har mutum yana saƙo hasken Allah yana tare da shi kuma yana saƙo to hasken nan ba zai gushe ba yana yin rauni wa yadhma mahil kuma yana lalacewa yana rauni kuma yana lalacewa wa zalamul ma'asiyati yaqwa duhun sakon shi kuma sai ya dinga yin karfi hatta yasira alqalbu fi mathalil layli albahim har zuciya sai ta zamanto kwatankwacin dare mai tsananin duhu wato zuciya sai ta zama kamar dare mai duhu me ya saka saboda sako ya yayabe ta fa kam min muhlikin yasqutu fihi wa la yabsur da yawa daga cikin abin da zai iya halakar da shi zai iya fadowa gaban sa amma ba zai gani ba wanda yake sako zai iya dumfaran wani abu wanda tabbas wannan abin mahalakarsa ce a duniyance da lahirance abu ne wanda zai sabbaba masa fushin Allah abu ne wanda zai iya dulmiyar da shi waje mai nisa a cikin wutar Allah amma ko bai gani ba shi baya ganin abin a matsayin laifi ko baya ganin abin a matsayin wata barazana kaga yanzu zuciya ta makance ke mutum sai kutsa ma abin da yake na sako ko ba abin da ya dame shi bila mubalat to wannan alama ne na zuciya ta makance inda zuciya faɗakakkiya ce daga ya hango abin da zai masa bara yanzu mutum idanunsa yana gani kuru-kuru ya miƙa hannu yankowa ciyawa yake yana miƙa hannu sai ga wata ƙatan duhu ya yi haka zai kai hannun nasa ɗagewa zai yanzu ganin sai amfanar da shi saboda ya game abinda zai cutar da shi to kaddara yanzu wanda baya gani shi idan ya zo shi ya sanya hannunsa duhu ya yi haka ma zai kai lalume zai yi ko sai duhun ya cije shi to kamar haka ita ma zuciyar take abubuwan da za su cutar da mutum a rayuwarsa ta duniya a dalilin sabo rayuwarsa ta barzahu a dalilin sabo rayuwarsa ta lahira a dalilin sabo amma mutum kuma sai dumfari abin gaba gadi ya aikata kaga alama ne zuciya ta makance ko ba haka ba inda zuciya tana gani da ba zai afka ma wannan abin ba da zuciyar tana gani ba zai tunda ya san cutar da shi zai an ce masa akwai azabar kabari akan wannan aikin an ce akwai azabar wutar jahannama akan wannan aikin amma mutum ko bai damu ba sai aikata daidai yake da wanda kunama ta daga amma bai ganta ba ya mika hannu inda zuciyarsa a fadake take tana gani da ba zai aikata abin da ya san zai cutar da shi a rayuwarsa ta duniya ballantana ta lahira ba to sabo idan ya yawaita mamaya yake akan zuciya sai makantar da ita Allah ka haskaka mana zukata yace ka a'ama sai ya buga misali yace kaman makaho ne kharaja bil layli ya fita da daddare fi daliqi fi dariqin akan wata hanya amma hanyar zatu mahalika wa ma'aqiba wacce take da ababen da za su halakar abubuwa da za su halakar har ila aqabu shi ma abu ne wanda yake aqiba ma'ana ai halaka ke abubuwa masu halakarwa fa ya izzatu salama a ce mutum ya kubuta a cikin irin wannan hanya makaho yana tafiya akan hanya hanyar kuma cike take da ababen da za su halakar da mutum kuma a ce ya kubuta to ashe wannan kubuta ta zama babba shine fa ya izzatu salama wa ya sur'atul ataf in har bai samu kubuta ba a cikin wannan yanayi me yayi gaugawar halakarsa makaho ya bi hanya cike da ababen da za su halakar maƙil a cikin gaugawa za a halakar da shi ko ba haka ba in kuma ya kubuta to ko wannan kubutar lallai ta buwaya thumma takawa tilka zulma in har mutum ya ci gaba da saƙon to sai wannan duhun da saƙon ke sabbabawa akan zuciya sai ya ƙara ƙarfi wa tafidu min alqalbi ila aljawarih daga zuciya sai ta kwarara tafidu sai ta kwarara daga zuciyar ila aljawarih zuwa ga gabbai gabbai ma sai sami yanzu nasu kasa duhun da ke kan zuciya yanzu sai ya taho zuwa ga gabbai fa yagashal wajha minha sawadun baki da za a samu daga jikin wannan duhun zuciyar sai ya lullube fuskarsa bi hasabi quwwatiha wa tazayudiha gurgudan karfin duhun da gurgudan karuwarsa haka zai sake mamayewa jikin gabbai shi yasa sai ga wani kana ganin sa fuskarsa ba a nuri mutumin da ya kai kangara wajen sabon Allah yanzu ka kaddara misali mutumin da kullum mashayi ne ya sha ya sake sha ko ɓarawo ne ya sata ya sake sata laifi kullum yake yi ya sha ya yi sata ya yi rashin mutunci ya zagi wanda zai zaga to sai ka ga wata rana in abin ya katutu a zuciyarsa ya yi burtsa a jikin gabansa daga nesa in ka gan shi ko ba ka san shi ba sai zuciyarka za ta kaddara ma wannan ba waɗannan mutum arziki mana ko ba haka ba ne wani da ya ka gan ka zuciya kawai sai ta kaddara maka cewa wannan babu kirki tare da shi baya cikin mu sai ka ji jikinka baka baka sake da shi ba saboda me abun yayi yawa a zuciyarsa har yayi burtsa ya bayyana a jikin gabbai ya bayyana a jikin gabbai duhun zuciyar ya fito jikin gabobi fa yagashal wajha minha sawadun baki daga cikin zuciyar sai zan ya lullube fuska bi hasbi quwwatiha wa tazayudiha gurgudun karfin duhun gurgudun karuwar da yake yi fa idza kana 'inda al-maut in kuma har mutun ya tafi a haka yazo yayin mutuwa zaharat fil barzakhi wannan duhun sai bayyana masa a rayuwarsa ta barzakh to yayi guzurun duhu ya tafi da shi ka san ita kiyama barzakhu har zuwa kiyama mutum bashi da makwanci sai wanda ya gina wa kansa abinda mutum ya yi makansa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut yabniha mutum ba shi da wani gida wanda zai zauna bayan ya mutu sai wanda ya gina kafin mutuwa haka ali bin abi talib ya faɗa cikin wasu abiyatinsa in bana ha bi khairin taba maskanuha wa in bana ha bi sharrin khaba baniha in ya gina ta da alheri lafiya lau in kuma da sharri ya gina ginan nasa to ko ginan nasa nan yayi asara ya tabe to kaga idan mutum ya tafi da laifi laifi yayi katutu a zuciya yayi burtsa a jikin gabbai bai faɗaka ya tuba ya wanke wannan abin sukal an wanke masa dattin jikinsa ba har ya tafi zuwa ga mutuwa to shikenan daga mutuwa ta same shi a wannan yanayin wannan bakin ne zai bayyana masa a barzahu famtala alqabara zulmatun duhu sai ya cika masa cikin kabari Allah ka tsare mu kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya faɗa cikin wani hadisi da imam muslim ya rawaito daga abu hurairata wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai wucewa ta jikin kaburbura wasu kaburbura ne sai annabi ya ce inna hadhihi alqubura mumtali'atun ala ahliha zulma waɗannan kaburbura cike suke da duhu akan masu shi wa inna allaha munawwiruha bi salati alaihim amma Allah yakan haskaka musu kaburburan su game da addu'ar da zan musu annabi idan yayi addu'a Allah na haskaka musu kabari a sassauta musu amma cike take da kwai wasu daga cikin kaburburan akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ga waɗansu kaburbura biyu ya ce innahu ma la yu'azzaba wannan kaburbura ana azabtar da su wa ma yu'azzaba ni bi kabir ba ana azabtar da su a wani babban abu ne wanda idan su ya gani ba a idan su su suna gani babba babba bane sai ce bala innahu la kabir amma ko babba ne su ne idan su ya nuna musu ba babba ba sai raina abu wannan la yasturu min bawlihi baya tsarkakewa bawali sai gani yake kaman ba wani abu bane sai ya ja masa azaban kabari wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namima dayan kuma gulme yake tafiya da ita in yaje wajen wannan zai faɗi maganar da wani ya faɗa a kansu shi bai dauke ta a matsayin ya ce ka ji abin da wani ai kaza da kaza bai dauka a matsayin komai ba ya ji maganar da wani ya faɗa shi kenan ya tsora a facebook ya tura kawai ya yi sharing a whatsapp wani ya ce kaza akan kaza shi kenan sai a hada hairani da fitina to sai a masa azaba a cikin gaba a dalilin wannan da yake gaba komai ba to kaga wannan ashe annabi ya nuna kaburbura sukan yi duhu ga wasu Allah ka haskaka mana namu fa idza kana yawmul ma'ad in ku har mutun yaje kabarinsa ya tadda duhu to idan ranan makoma ta kasance ranar alkiyama kenan wa hushira al-ibadu kuma aka hallara bayi alatil wujuha uluwan zahiran sai duhun nan ya mamaye wato ya haye kayan fusaken ma'abutan kabarin mai duhun nan uluwan zahiran mayewa kuma bayyananne wanda za su tashi a ranar alkiyama fusaken nasu da duhu yarahu kullu ahadi kowa zai ga fuskar baki kira Allah subhanahu wata'ala ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina aswaddat wujuhuhum fa fi jahannam khalidina fiha ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد wasu fusake za su zo suna fari wasu fusake za su zo suna baki in ji Allah subhanahu wata'ala a turnuke baka kira to kaga laifukan da ake yi ne sabbaba wannan bakin tun a nan duniya fuska ba ta yi annashuwa babu alheri tare da ita babu walwala tare da ita ta je ta barzahu haka ta zauna cikin duhu ta tashi a ranar alkiyama a cikin baki dalilin me laifi da aka aike ta aikatawa aka ki a daina hatta yasira alwajhu aswada mithla alhamama har a ranar alkiyama sai kaga fuskar ta zamanto baka kirin mithla alhamama kaman gawayi abinda aka kona ya yi baƙi to tamkar gawayi fayalaha min uquba kai ton a ce an yi wa mutum irin wannan azaba a dalilin abin da zai iya bari me yasa mutum zai zaba wa kansa wannan alhali zai iya bari tun a duniya fayalaha min uquba kai ton irin wannan azaba ga wanda ya zabe ta la tuwazinu ladhati dunya bi ajma'iha wanda wannan azabar aiwa ko bakin fuska mutum ya tashi da ita a ranar alkiyama ta ishe shi azabar da ma'aunanta bai kai lazzati duniya bi ajma'iha min awwaliha ila akhirha jin daɗin duniya baki ɗayansa tun daga farkon duniyar har ƙarshen ta ba an gane bayani a ce mutum a bashi jin daɗin duniya tun daga farko har ƙarshe amma ranar alkiyama ya tashi fuskarsa baka kirin azabar bakin fuskan a wannan rana wato ya wuce jin daɗin duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta a tara wa mutum don haka ma da ya ce fa kaifa bi qistil abdi to ina kuma za a kwatanta wannan azabar da ɗan rabon da bawa zai samu almughassil munkaddil mut'abi fi zamani wanda yake gurbatacce shine munghas ai mukaddarun kenan dan jin dadi wanda yake gurbatacce almunkadd wanda yake kuntatacce almut'abu mai gajiyar da mutum fi zamanin kuma dan wani zamani ma kankani ba daga farkon duniya zuwa karshen ta ba ina za a duniyar baki ɗayanta daga farkonta har ƙarshe duk jin daɗinta baki ɗaya daga farko har ƙarshe bai kai wazinin wannan azabar ba bai kai a ce an zaɓe shi akan waccan azaba na bakin fuskar kawai da mutum zai tashi ba ballantana kuma ɗan wani ɗan tsugudin jin daɗi ɗan tsugudin jin daɗin ma wanda yake gurɓatacce ba asalin jin daɗi ba ba tsantsan jin daɗi ba sannan kuma wanda yake kuntatacce ba ba sake maka mara a kai ba duk jin daɗi yana da iyaka a lokacin da yake jin daɗin yana da kunci ko ba ka ba kana zaune a cikin air conditioner sai ka ci ta dame ka wai misali ne abinci duk daɗinsa sai ka ji kawai lokaci ya gundure ka ba shi ɗin kake so ba kuma ko bai gundure ka ba za ka yi cikinka ya ƙoshi ashe kuntatacce ne jin daɗin ai da kyanta a ce kai ta ci kawai ba tsayawa ci kawai kake yi kana ta jin daɗin wannan sai aljanna in ka ga dama ci shekara dubu hamsin ma kana cin abinci ba abin da zai ba kai ta ci kana jin daɗin jin daɗi wanda shi ba shi da kaidi to ka kenan ashe wanda ya zaɓi rayuwar duniya kuntatacciya ‘yar gajeriya wanda ba ta da daɗi a gurɓace babu nishaɗi cikakke a cikinta a kan azabar lahira a yayi wauta inna ma huwa sa'atun min hilmin domin duk jin daɗin duniya sa'a ce kawai na mafarki kamar mafarki ne da za ka yi idan kai mafarki ka tashi kuma ai mafarkin ya wuce ko haka ne yanzu ba za ka yi mafarki kana jin daɗin mafarkin ka farka kuma sannan ka sake komawa ka ci gaba da mafarkin ba haka ne ko ya riga ya wuce duk daɗinsa ya riga ya wuce ɗan lokaci kankani ne to haka duniya take wallahi tallahi haka duniya take duk jin daɗin ta tamkar mafarki ne da aka ɗan mafarki sai aka farka daga ta wuce ba za a dawo ba kuma ɗan lokaci ne za shi kamar kai ko a yanzu a duniya a ce mutum yana cikin wadata ko yana cikin mulki yana cikin kaza sai kuma aka salubar masa da wannan sai ya ce duka tuna bayan kamar mafarki ko ba haka ba ne bayan sai dinga waiwayenta kamar mafarki Allah al-musta'an faslul mal yace ga wani fasal al-ma'siyatu tusgiru an-nafsa wa takama'aha ko tusgiru an-nafsa wa takama'aha shi sako yana ƙanƙantar da mutum wa takama'aha kuma yana nike ta ma'ana turbude ta wa min uqubatiha yana daga cikin uquba na sako annaha tusaggiru nafsa wa taqma'aha tana karantar da zuciyar mutum wato annafs rai kenan mutum shi karan kansa zai zamanto ya karanta eh zai zamanto ya karanta ba wai jikinsa ya shirinkin ba a ya zamanto yana da karanta ba shi da daraja ba shi da kima ba shi da girma ba shi da kwarjini ba shi da martaba sako yana jawo wannan wata kama'aha kuma sannan tana turbudar da mutum wato da siha ta ɓoye mutum ta ɓatar da shi ya zamanto ba shi da wani tasiri cikin jama'a wata haƙiraha kuma sannan ta walaƙantar da ita ta kaskantar da ita kaskantarwa na walaƙantuwa hatta ta kuna asgara min kulli shay'in wa ahtaru har sai rai a dalilin sabo ta zamanto ita tafi kome karanta ita tafi kome walaƙantuwa a dalilin sabo sabo ne zai sanya maka ga wanda yake da yawan shekaru sai a ganshi bashi da daraja a idan jama'a ba wanda yake ganinsa da kima ba wanda yake bashi daraja na dattijo haka lamarin zai kasance sako ne yake sanya sai kaga mutum gashi shugaba ne na al'umma amma sai zamanto mutane ba sa masa biyayya sai zamanto mutane sai dai su jinga jin tsoronsa amma ba wai suna ƙaunarsa ba sako ne yake kawo wannan kaga mutum bashi da wata martaba a idan jama'a bashi da wata kima bashi da daraja ya zama to haƙir kama anna ta'ata tanmiha kaman yadda da'a ita yauƙaƙa rai take yauƙaƙa mutum yake ta yauƙaƙa wa mutum rayuwarsa annama shine abu ya dinga yaɗo rayuwar mutum sai ta zamanto tana yaɗo a dalilin bin Allah yi sai ta dinga yaɗo a dalilin bin Allah kaga mutum Allah ya sanya albarka a rayuwarsa yar shekaru kaɗan ya amma kuma sai ga abin da ya yi yana da yawa kuma ya dinga yaɗo kama anna ta'ata tanmiha tana sanya rayuwa ta yi nagarta ce yaɗo kenan wato zakkiha ta tsarkakewa wato ta tsarkake ita rayuwar bin Allah yana tsarkake rayuwar mutum wato kabbiraha kuma ta sanya ta rayuwar ta zama babba sai ga mutum karami ne amma kuma sai ana ganin sa babba a cikin jama'a gashi karami da shekaru kaɗan amma kuma yana cikin sahun manya ana ganin sa babba saboda bin Allah ana ganin wani dattijo ne ba ku ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba a aiko masa annabta ba saboda a lokacin ma Allah ya kimsa masa kyamatar abin da yake na shirka preparatory to annabtarsa sai aka sanya masa dukkan akhlaq na dattaku da kamala da muru'a da sauransu yana shekara dan shekara kadan ya fi shekara ashirin da wani abu zuwa talatin ba amma dukkan ƙuraishawa tsofaffinsu masu shekaru da yawa kusan ɗari ko ɗari da wani abu aka sanya shi ne yanke hukunci a kayan hajarar aswad ya shiga sahun manya ya shiga cikin sahun manya tun a lokacin to haka bin Allah yake sanyawa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce kad aflaha man zakkaha waƙad khaba man dassaha ai duk wanda ya tsarkake rayinsa taskiyatun nafs kenan duk wanda ya tsarkake rayinsa ta yaya ake tsarkake rayi bi da'at bin Allah subhanahu wataala da bin Allah ne rai yake samu ya tsaftata ya tsarkaka ya yi tsafta kafin Allah ta'ala ya wannan jawabi sai da ya rantsuwa guda takwas dai dai dai dai guda takwas ka duba dai yawanci sai girin tsuwa ɗaya ake yi nun wal kalami wa ma yasturun guda biyu aka yi taha ɗaya aka yi sai aka ce ma an zalna alaikar ƙura'an ne ta shida amma ka gana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya jera rantsuwa guda nawa guda takwas washams wa duhaha wal kamar idza talaha wal layli wan nahari wa ma banaha ha wani karanta mun ita aha Aha. Ai kirgawa za ka dinga yi. To na ba ku assignment ku je ku kirga za ku ga guda takwas. Jawabul qasmi da Allah ya shine sai an buci wannan qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Shine akan wannan ne Allah ya rantsuwa. Da ya rantsuwa guda takwas sai ce haƙiƙa wanda ya tsarkake ransa ya rabauta to ta yadda za ka san girman ashe mutum ya ayyukan kirki domin ransa ya samu tsarkaka kai ba a so ka tsarkake kanka wala tu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka ba a tsarkake kai Allah shi ya san wane ne ahalin haka to amma ana bibiyan tsarkin zuciya wajen bin Allah ne da'a ga Allah subhanahu wata'ala ne santan abin da Allah ta'ala baya so to ta haka ne sai kaga zuciya ta zan ta tsarkaka amma sai Allah ya biye ce wa qad khaba man dassaha amma duk wanda ya turbudar da ransa kuma ya turbudar da ita to wannan kan yayi hasara ya tabi wal ma'ana abin nufi قد أفلح من كبرها وأعلاها بداعة الله وأظهرها lalle wanda ya girmama ransa ya ɗaukaka ta bi da'atin lahi da da'a ga Allah subhanahu wata'ala ya rabauta wa azharaha kuma ya bayyanar da ita wajen bin Allah subhanahu wata'ala ya rinjayar da ita akan bin Allah subhanahu wata'ala ya rabauta wa kad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa saggaraha bi ma'siyatillah amma duk wanda ya boye ran nasa ya turbudar da ita kenan wa haƙƙaraha ya ƙasƙantar da ita, wa saggaraha ya ƙarantar da ita. To shi kan ya yi hasara, ya ƙarantar da ita da mai, bi ma'asiyacin lahi da sabon Allah. Domin sabon Allah shi yake turbuɗa rai, sabon Allah shi yake ƙasƙantar da rai, shi yake ƙarantar da ita ta zamanto ba ta da ƙima. Malai ce wa asalin tadasiya asalin at-tadsiya shine al-ikhfa boyewa turbuda abu turbuda shi zan babu shi ba a ganin sa wa minhu qawluhu ta'ala daga nan ne ma Allah ya faɗa cikin suratul nahl inda aka ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ko kuwa turbude ta a cikin turbaya. Fal'asi ya dusu nafsahu fil ma'asiya, domin shi mai saƙo yana turbudewa kansa ne, yana turbuda ransa a cikin saƙo, yana turbuda ransa a cikin saƙo, mana yana turbuda kansa kenan a cikin saƙo. Wa yukhfi makanaha har ma ya ɓoye gurbin da ya turbude ran nasa. wa ya tawara min alkhalqi min su'i ma ya'ti bihi ya nesanta daga jama'a min su'i ma ya'ti bihi game da mummunan abin da yake aikatawa mai sako zaka ga sau da yawa yana distancing kansa daga jama'a baya so ya dinga shiga cikin mutanen kirki saboda saƙon da yake yawan ta'ammuli da shi kullum sai ya dinga nesa nesa to kaga yanzu ya ɓoye kansa ke ya turbuɗar da kansa baya sakewa a cikin mutanen kirki kadin kama'a inda nafsihi sai zama to yanzu ya faku makaran kansa ma shi karan kansa ya faku makansa don bai bayyanar makansa kansa ba wato baya iya fitowa cikin jama'a bai fito wajen bin Allah subhanahu wata'ala ba baya iya shiga cikin mutanen kirki ya sake yana rakuɗewa yana rakuɗewa saboda laifin da yake aikatawa kuma shi kiran kansa idan zai laifin yana baya samun sakewa yanzu ka ga ɓarawo mai zai sata yana tara na gefe ya duba can ya duba can wanda yake son aikata wani laifi zai iya fakewa a wani waje ya yi fako duk wani mai wucewa ma in ya zo sai ya sake kuya baya so a ganshi ya yi fako a wani waje sai ya awa guda ko sama da awa yana jiran aikata wani sabo yawanci za ga haka ake to kaga mutum yana ɓoyewa kansa ba kanin kama a inda nafsi wan kama a inda Allah yana ƙoƙarin ɓoye ma Allah don bai bayyana wajen bin Allah ba yana ga cewa yanzu shi ya ɓuya wa Allah yastakhuna minan nasi wala yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl wan kama a inda alkhalqi kuma yana ƙoƙarin ɓoyewa ga mutane kada su ganshi fata'atu wal birru tukabbiru nafs musani da'a ga Allah subhanahu wata'ala da kuma biyayya yin aikin abin da Allah yake so, tukabbirun nafs tana girmama, sa ran mutum ne ya zan ya girmama, wato izuha ya sanya mata ɗaukaka, wata aliyaha kuma ya sanya ta ta zan ƙololuwa, bin Allah subhanahu wa ta'ala yakan kai mutum ya haima ƙololuwan matsayi hatta ya tsira ashrafu sai shay'in har kaga shi ma'abucin wannan ran ran nasa ya zamanto ashrafu shay'in abu mafi daraja din Allah yakan sa ka ga mutum ya kai wani matsayi mai darajar gaske gurgudun bin Allah ga mutum gurgudun za ga irin kima da daraja da Allah yake bashi wa akbaruhu ya zamanto mafi girma a cikin ababen da za a gani wa azkahu mafi tsarki da tsafta a cikin waɗanda za a yi karo da su wa a'lahu mafi ya ɗaukaka a cikin ababen da ake gani ko mutanen da ake gamuwa da su bin Allah yakan sa rai na mutum shi karan kansa mutum da ran nasa ya zamanto ya kai irin waɗannan matsayi mai daraja mai girma cikin jama'a tsarkakakke mai ɗaukaka bin Allah yakan kai mutum irin wannan martaba wa ma'azalika amma tare da haka fa fahiya azallu shay'in idan mutum kuma ita ce mafi kaskanci a cikin komai wa ahqaruhu kuma mafi mafi kaskantuwa wa asgaruhu mafi karanta lillahi ta'ala a wajen Allah madaukaki shi saka sai ka ga a ranar alkiyama sauran dabbobi an ce musu kuni turaba amma wasu daga cikin mutane su kuma sai a sa su a cikin jahannama dukhulul jannata antum wa azwajukum tuhbar saboda me yanzu rai na mutum ya zamanto shine fi komai kaskanta akuya ba a sa ta a wuta ba amma an sa mutum kaga ya fi kaskanta to me yake kawo masa kaskanci da can gashi yana da ɗaukaka wajen bin Allah yanzu kuma ya samu kaskanci me ya jawo masa sabo da dogewa a kai shi saka dama haka al'amarin yake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين an halicci mutum a bisa siffa mafi kyau mafi tsayuwa mafi dirin halitta mai dirin wasu malamai suka ce fi ahsani taqwim an bashi matsayi mafi kyawu thumma radadnahu asfala safin sai kuma mu kai shi mu maida shi ya zamanto makaskancin makaskanta a cikin makaskantan ma shi komai kaskanta to me yake kawo masa kaskanci idan ya bi Allah subhanahu wata'ala shine yake samun ɗaukaka in kuma ya kangare mu Allah ya zaɓi saba mu Allah da kafirci ko ya zaɓi saƙo a cikin musulunci to a nan ne mutum kuma sai zan ya walakanta ya kaskanta a wajen Allah subhanahu wata'ala wa bi hadha dhulli hasala laha hadha al-izz wa sharaf wa numu da wannan kaskancin da rai yake tare da shi ne kuma irin wancan buwaya da daraja da yaukaka take samunsa shi ne yanzu zai zaɓa wa kansa fama saggaran nufusa mislu ma'asiyacilla ba abin da yake ƙasƙantar da rayuka kamar saɓawa Allah wa ma kabbaraha ba abin da yake girmama rai wa sharrafaha ya ba ta daraja wa rafa'aha ya ɗaukaka ta duk matsayin da ake tunani mislu da'atillahi kamar da'a ga Allah haka yanzu dabara ta rage mai shiga rijiya ko Allah dai ya shirar da jama'a inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura haka Allah subhanahu wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ka shirar da faslun mala yace wani fasali wa min uqubatiha yana daga cikin uquba wato yace al'asi da'iman fi asrin wa sijnin me sako kullum yana cikin riba cewa ne shine al'asr wanda aka kama shi a matsayin prisoner of war asrin an kama mutum kenan an riba ce shi yanzu ya zamanto a karkashin bauta an kama shi an ribace shi a yaƙi an bi ƙarfinsa ya zama bawa to mai sako kullum a ciki a ribace yake wasu jinin kuma yana cikin kurkuku ne a matsayin bawa yake kuma wanda yake cikin kurkuku wa min uquba ce ha yace yana daga cikin uquba na yin sako a doge a kansa aki waiwayawa baya annal asi da'iman fi asr shaytanihi da'iman shi mai sako yana cikin bautar shaytaninsa ne shaytaninsa da yake son batar da shi yanzu shine riba a kansa shine riba a kansa bawansa ne yanzu ya fita daga ubudiyya ta ubangiji ka san lamarin haka yake ko dai abauta wa Allah ne ko abauta wani Allah haka abin yake ba yadda za a mutum ya zauna bai bauta ba ko dai zaɓa ya bauta wa Allah sai ya riba ko kuma in yake bauta wa Allah wallahi zai bauta ma wani abu ko ya bauta wa kuɗi ko ya bauta wa zuciya ko ma ya bauta wa matarsa ko ya bauta wa ƙasarsa yi masu zafin nationalism ƙasarsu suke bautawa akwai munzalin da mutum yake kai sai zamanto ita ce abin bautarsa baya tunanin abin da Allah ya ce ba abin da ya dame shi da abin da shi dai menene ƙasarsa za ta kyautata masu ƙarfin zafin nationalism kenan ba cewa na ce kishin ƙasa laifi ba ne amma misali ne yake badawa dole mutum zai bauta wani abu ko mutum ya bauta wa zuciyarsa ko ko mutum ya bauta wa kimiyya in Allah ya ce a yi kaza amma scientific discovery ya nuna kaza ai binciken kimiyya ya nuna kaza ok sai da ya kiyaye wannan abu kimiyya ta sa masa ka'ida an ce in an yi kaza an yi kaza to kaza ne to don haka shi yana nan akan wannan abun haka zai dinga kiyawa yadda wani mai bin Allah yake kiyaye dokar Allah wanda yake bibiyan hadisai yake bibiyan kaza yana kiyaye an ce in zaka shiga ban daki sai kai addu'a takalmi ka sanya da hannun da kafar dama ka cire irin waɗannan abubuwan wani yana ta bibiya su yake kiyayewa wani shi kuma wancan hilmar kimiyya yake ta bibiya yana kiyayewa gefen janibin lafiya ai an ce kaza a gefen kaza an ce kaza ai an ce yara a dinga musu kaza a dinga musu kaza shine yake kawo su yi basira dan haka wannan abin duk haka ake kiyayewa a gidansa amma ba a kiyayewa adab na bacci ba a kiyaye adab na cin abinci ba a kiyayewa duk wasu abubuwa da Allah ya ce da manzansa ba a kiyayewa amma na kiyaye abin da kimiyya ta ce yanzu bautar kimiyya yake ai bahaushe ya yi gaskiya da ya ce in an ƙi sharar masallaci to ai za a yi ta kasuwa haka abin yake in an ƙi sharar masallaci to sai a yi ta kasuwa to don haka wanda yake sabon Allah subhanahu wata'ala kuma ya dage a kai baya tuba da'iman fi asar shaidani shi da'iman yana cikin wato riba cewar shaidaninsa ne shaidaninsa yanzu ya kama shi a matsayin bawansa don shi ne zai ce masa yi kaza sai ya aikata wasu jini shahawaci kuma yana cikin kurkukun sha'awarsa mun gane wannan ya faɗa yana cikin kurkukun sha'awoyinsa ne Allah ya ce yi kaza shi kuma ba haka zuciyarsa take so ba ga shi ya san Allah ɗin ne ya ce aikata ko annabi ne ya umarni ko Allah ya ce kar ai kaza ko annabinsa ya ce kar ai kaza amma shi ba haka zuciyarsa take so ba don haka ba zai bi na Allah din ba na zuciyarsa zai duk lokacin da aka bujiro masa abin da shari'a ce ko kun tuga tsanani haba yaki sallar dai ita ne zai dinga zuwa yana yi ta ma yana ta soshe soshe yana tunanin tunanin yana wasu abubuwa kuma idan wani abu ya bujiro a rayuwa ba za a tsaya a yi sallar ba sai an gama wancan ɗin ko da lokacin sallar zai wuce to da irin wannan ake ta gudanar da rayuwa amma fa abin da ransa ya ƙaga masa ya yi sha'awa zai aikata ko yana da wahala shi ya saka idan Allah ya ce a bada zakka sai ya ji kunci ba zai iya cirewa bayar ba miliyan ashirin ya cire dubu ɗari biyar ya bayar shi ne zakarta ko to ba zai iya cire dubu ɗari biyar a miliyan ashirin a shekara ɗaya sau ɗaya ya bayar ba amma kuma idan ya sha'awan wani abu ko da shirme ne zai iya cire a cikin miliyan ashirin ina sai ya cire miliyan biyu ko miliyan uku ko ma ya cire sama da haka ga mota sai na hawa sai je ya sake cikawa sai ya sake canja mota saboda haka ya sha'awa ko kuma ya je ɓanɓara wani gefen gidansa kawai ya sake filasta a sake wani ɗan kuma design a sake ya kaga gidan nan ya kashe miliyan uku miliyan uku in kashe amma ya kasa fidda ɗari biyar ɗin ya bayar a shekara saboda wancan ɗin ita haka zuciyarsa ta sha'awa wannan kuma na Allah ne ba zai yi ba su sau da yawa mutane suna bauta zukatansu ba su sani ba sun ƙi na Allah ma za su bi abin da zuciyarsu take so shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku bai zama mai imani ba har sai abin da zuciyarsa take sha'awa ta bi abin da nazo da shi in an samu karo tsakanin abin da zuciya take sha'awa da abin da ba can ba na ce wai gyara gida mutum ya gyara gidansa laifi bane amma na kawo misali ne za a iya barin na Allah kuma za a yi abin da ake sha'awa to ina ma da a ce a yi na Allah ɗin kuma sai a zo a yi abin da ake sha'awan in dai shari'a ba ta hana ba na sai a ce babu laifi an yi na Allah ɗin kuma shiga abin da rai kuma yake sha'awa shi ma sai aka zo aka yi kuma dama bai saba ma shari'ar Allah ba wannan ba laifi ma dama ya faɗa cikin abin da yake mubah to don haka wanda yake saƙo kullum shi yana cikin wato ribacewar shaidaninsa ne kuma yana cikin kurkuku na sha'awoyinsa wa ƙuyudi hawahu yana cikin sarƙa mari kenan shine alƙaidu mari ƙuyudi sarƙa da za a sanya a sa ko mari ko abin da ya kama da haka a kafafun mutum to yana cikin wato ƙaidi na son zuciyarsa huwa asirun masjunun muqayyadun don haka kenan yanzu shi ya zamanto bawa ne da aka ribace masjunun a cikin kurkuku yake muqayyadun kuma a hakan ma'amali yake ina jin dadi anan ga bauta shi bawa ne an hana shi yancin sa abokin gabansa ne ya cinye shi da yaki takaici ya ishe shi sannan na biyu an sa shi a kurkuku ba ma walwala yake a waje ba sannan na uku a kurkukun ma an sa shi a cikin mari to ina daɗi a wannan rayuwa wala kai da as'abu min kaidin shahawa mala ya ce babu mari wanda ya fi wahala sama da marin da sha'awa za ta sanya wa mutum sha'awar zuciya ta sanya wa mutum mari ta hana shi sakat sai abin da yake so shi sa Allah ce a fara'aita manitta ba a hawahu a fara'aita manitta kaza ilahahu hawahu fa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله baka ga wanda ya rike zuciyarsa ta zama to ita ce abun bautarsa ba aka rufe masa jinsa aka rufe masa idanunsa aka sanya masa yana akai baya gari to wai sai shirar da shi in ba Allah ba to duk abin da yake shi zai ga hakan shine dadai alhali masu riko da littafi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin ya kauce ma hanya to babu kaidi mari da za a sanya wa mutum mafi wahala min kaidi shahawa sama da marin da za a sanya masa na shahawa sha'awa ta sanya masa mari fa kaifa yasiru ila Allah wa darul akhirah in har sha'awarsa ta sanya masa mari ta sa masa chain a kafa yaya zai iya yin tafiya ku zuwa ga Allah yaya zai iya yin tafiya zuwa ga ranar lahira neman abin da zai kyautata ta alhali saransa ya sanya masa mari a ita zai ta bi fa kaifa yasiru ila Allah wa darul akhirati qalbun ma'surun masjudun muqayyadun ya za a yi zuciyar da ta kasance an ribace ta wato ya za a yi a ce zuciyar da ta kasance ma'surun an ribace ta masjudun an sanya ta a cikin kurkuku muqayyadun an sanya mata mari ya za a yi a ce yasiru ila Allah wa darul akhirah ta yi tafiya zuwa ga Allah ta yi tafiya zuwa ga neman lahira ba zai yiwu ba sai ta cire makanta wannan marin na farko sai ta fidda kanta a wannan kurkukun na biyu sai kuma ta samu ‘yancinta daga abokin gabanta shaiɗanin nan da ya rike ta to shi ne za ta samu kuma sai ta fantsama sai ta tafi wajen Allah in ta tafi wajen Allah sai ta nemi gyara lahirarta la malja min Allahi illa ilaihi wa idza quyida alqalb am yace wa kaifa yakhdu wa khutwatan wahida a irin wancan yanayin ya za a yi tako ko da guda ɗaya ne ba zai yi takawa ba an sa masa mari kuma yana cikin kurkuku a sel kuma sannan shi bawa ne ina zai iya tafiya sai ya cire ma kansa waɗancan takunkumai guda uku wa idza quyida alqalb idan har aka yi mazuciya wato takunkumi تركته الآفات من كل جانب بحسب قيوده annoba ta kowane ɓangare sai ta dinga zubo masa bi hasabi quyudihi gurgudon wannan takunkumin da aka masa ko wannan marin da aka masa an ce lokaci yayi ga nan gaba ce ba mu tsaya insha Allah in Allah ta'ala ya kai mu wani makon sai mu tashi mu ci gaba daga inda muka tsaya bi izin Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu da abin da muka karanta wanda muka yi daidai Allah ya bamu lada akai ya bamu ikon aiki da shi wanda muka kuskura muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum